أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يوم منا شدة قوة رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1436 wanda ya dace da 23 ga watan 6 miladiya na aihuwar Isa dan Maryam alaihi salam daga wato aihuwar Isa dan Maryam shekara ta 2015 jiya idan ban manta ba mun tsaya aya ta 100 wato da 76 yau za mu tashi aya ta 177 muna cikin wannan sura suratul baqara wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم ayar da ta gabata ta zamanto kamar wato ta gito ne tsakankanin ayoyin da suke bayani akan azumi domin an yi bayani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wannan aya ta shigo tsakiyar ayoyin da suke bayani kan azumi shine da larabci ake cewa i'tiraf kama ana wani zance sai a dan dakanta a shiga wani zance sannan kuma sai a cigaba da zancen da ake yi kun ga tunda inda aka dauko bayani ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun duka ana bayanin azumi ne sai da aka kawo fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun sai aka kawo zancen addu'a yanzu kuma sai aka ci gaba da zancen kuma azumi sai aka ce uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum uhilla lakum an halatta muku laylatas siyami a cikin daren wato azumin ramadan arrafatu ila nisaikum saduwa zuwa ga iyalinku nan da anka ce uhilla shine malaman nahwu suke ce ma wato mabni lil majhul ba a kawo wane ne ya halatta ba ko kuma an ce hurrima an haramta ba a kawo wane ne ya haramta ba amma da yake mu a wajen musulmi alqur'ani magana Allah subhanahu wataala ce mun san babu mai halattawa sai wa sai Allah babu kuma mai haramtawa sai Allah subhanahu wataala shi yasa waɗansu malamai suke cewa kuskure ne kamar Sheikh Usaimin ka ce uhilla idan zaka i'rabi ka ce mabni lil majhul ma'ana an gina wannan fi'ili akan ba a san wanda yayi wannan aikin ba to idan muka ce haka nan yace Allah subhanahu wata'ala kuma nan sai mu ce mabni lil majhul ashe Allah majhuli na gare Allah subhanahu wata'ala ba majhuli bane yace to dan haka bai halatta ba a ce mabni lil majhul sai dai a ce mabni ala ma lam yusammi fa'iluhu shine fi'ilin da wanda ba a faɗi wato fa'ilin shi ba haka kamata a ce amma waɗansu malamai daga cikin malaman misra musamman akwai muhibbin abdulhamid yake cewa a'a wannan ba kuskure bane na malamai shi fi'ilin asalin shi larabawa suna bina'in shi ne lil majhul domin akwai lokacin da ake yin aikin ba a san wanda ya aika shi bai aikata shi ba ina fata an fahimce ni kamar yanzu idan mun ka ce kusira zujaj an wato karya wato kofar daki ko ko an karya wato gilas to lokacin da mun ka ce haka nan ba a san wanda ya aikata ba kaga dole zamu ce mabniyun lil majhul domin ba mu ma san wanda ya aikata ba kenan larabawa suna amfani da wannan siga akan ba a san wanda ya aikata ba amma wani lokaci tana iya fita daga cikin asalinta sai ya zamanto misali kamar wani lokaci in kana tausayin wanda ya aikata kana jin tsoron a bashi kashi kamar yanzu cikin aji wani yayi banna sai aka tambaye wane ne ya aikata sai an ka ce a'a wani na ya aikata saboda ana tsoron a gane shi don kada a yi mai hukunci ko ba haka ba kenan wani lokacin za a zo da siga ta mabni lil majhul dan saboda a yi tausayi zuwa gare shi wani lokacin kuma za a zo da ita saboda ba a bukatar sai an faɗa domin an san wane to a nan cikin alkur'ani ba mu bukatar sai mun ce Allah subhanahu wata'ala ya halitta domin dukkan musulmi ya san cewa wato halattawa da haramtawa abu ne na Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimci wannan sai dai matsala guda za ta zo muna a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wata'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana halattawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haramtawa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر سألت ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuhillu yana halatta musu at-tayyibat sune abubuwa da suke dadada abubuwa da suke tsarkakaku wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kuma yana haramta musu abin da yake wato mummuna abin da yake datti abin da bai da kyau abu mai cutarwa anan yaya zamu yi alhali ko an ce haramtawa da halattawa aiki ne na Allah dan haka sai malamai suka ce wannan babu matsala duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi cikin alqur'ani ko kuma duk abinda ya faɗa daga wajen Allah subhanahu wataala yake kenan in an ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a'a ba wai ya haramta bane cikin karan kansa shi na ya dauki doka cikin hannu ne ya haramta a'a ba aikin shi bane amma Allah zai ce mai ya haramta to kuma da abinda Allah ya haramta da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta duka ɗaya ne domin sai an ce mai ya aikata yake aikatawa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kenan allamahu shadidul quwa kaga akwai wanda yake sanar da shi Allah yake ce mai kace abu kaza halal ne ko ko kace abu kaza haram ne kenan da wannan aya sai mu gane cewa babu bambanci tsakanin abinda Allah ya halam ya halatta ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta domin bai da izinin ya halatta wani abu cikin addini ko ya haramta sai abinda Allah subhanahu wataala ya umurce shi mun fahimci wannan da kyau to menene an ka halitta muna lailatu siyamin rafasu ila nisaikum mutane su sadu da matan su a can da wato idan ana azumi idan ka yi bacci to shikenan idan ka kwanta tsakanin magriba da isha'i sai kwana ya dauke ka to da ka tashi abinci ya haramta gare ka abin sha ya haramta gare ka jima'i ya haramta gare ka sai gobe asali wato daga farko haka hukuncin yake to Allah subhanahu wataala ya san cewa mutane waɗansu daga cikin mutane ba su iya hankurin wannan ko kuma waɗansu suna nan suna karya doka da koye ba a sani ba an fahimci wannan sannan kuma ubangiji ya fi mu sanin rayuka mu domin shi ne ya halice mu babu wanda zai iya maka bayanin dan adam irin Allah subhanahu wataala domin idan ya kasance kowane kamfani wanda ya kirkira abu shine yake kowa sanin wannan abin to Allah subhanahu wataala ko shi ya kamata a ce shi yake cancanta ya bayanin kan dan adam shi domin shi halice dan adam mun fahimci wannan da kyau yanzu misali idan an ka siyo mota daga ƙasar france kamar peugeot ko an ka siyo mota daga ƙasar japan toyota wani na ya kamata shi bayanin yadda wannan mota take tahiya wani ne ya kamata shi bayanin injin kinta za a yi wani abu da ake cewa notice da wasu abubuwa waɗanda su ne za su bayani su ce maka in ka yi kaza motar nan za ta tafi kaza idan ka yi kaza motar nan za ta samu matsala don mi don su suka kirkira ta to haka Allah subhanahu wataala tun da duk mun yi ittifaki Allah shi ya halicce mu ko ba haka ba da mu da kafirai mun yi cewa Allah halicce mu kenan Allah shi ya kamata shi yi bayanin yadda dan adam yake don haka Allah ya san waɗansu ba za su iyawa ba rayukanmu ba za su iya ba sai Allah subhanahu wataala ya ce to an halatta muku hunna libasun lakum matan nan naku wato libasun tamkar sutura kuke gare ku wa antum libasun lahunna kuma sutura kuke gare su haka Allah subhanahu wataala ya tsara rayuwa amma idan aka bi dokokin Allah za su kasancewa sutura gare ku domin namiji bai iya rayuwa sai tare da mace kowane ne shi komi matsayin shi shi yasa waɗansu da suke wato kushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa wani irin annabi na yake zakkuwa shi aure kuma ya zo ya aihi ƴaƴa kamar tawaya su sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce a'a wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun aiko hakika manzanni gabaninka kuma mun sanya musu wato mata kuma mun sanya musu zurriya kenan ba wai abin mamaki bane don annabi yayi aure an fahimce ni ba wai mamaki bane dan annabi ya haihu wannan ba wani abin damuwa bane an fahimci wannan amma abin mamaki shine mutum ya je ya sake hanya don hakan ga mata sun kasance sutura ga mutum amma idan ya bi dokar shari'a yaya za a yi matarka ta zamanto wato wato sutura gare ka shine idan ta zamanto ta kare ka daga ketarawa waje mun fahimci wannan wani yana da mata daya amma kuma yana ketarawa waje yana da budurwa yana da gabdi yana da karuwa wani yana da mata biyu kuma yana da gabji kuma yana da karuwa wani yana da mata uku kuma yana zuwa gidan karuwai kai wallahi akwai mutumin da zaka iske shi yana da mata hudu kuma wannan bai hana mai neman matan banza ba to kaga wannan ba sutura bane gare shi domin mi domin asalin sutura yanzu misali idan muka ce wani shiga da sutura zai iya shiga cikin mutane ko ba zai iya shiga cikin mutane ba to an ka ce maka da sutura ha kana iya zuwa masallaci ko bakin kofar gidanka baka iya towa to amma in har mutum na da mata hudu kuma su hana mai neman matan banza ba yaya an ka sun ka zama to sutura gare shi na biyu kuma yaya mata za ta zama to sutura gare ka shine sai ka zaɓi matar da take iya rufa maka asiri domin mata idan ya zama to mijinta akwai ba a sani ba babu ba a sani ba to ta zama to sutura gare shi amma idan ya kasance in akwai za a ji ta yi shuru idan kuma babu za a ji ta tona asiri kaga wannan ba ta zama to sutura gare ka ba ko ba haka nan bane shi yasa wata mata guda ta yi karhin mata 20 na wadansu domin abin da saka ci ga yini mata 20 na wadansu mutane wanda ba za su ci su ba ko ba haka nan bane ran da duk ba ka da asirin ka ya tobi sai dai a ciwo ma bashi a je a ciwo bashi a ciwo bashi kuma a fara gaya ma maganganu in ka san baka da nauyin da zaka dauka ta yasa ka aure ni ka ba ni dama in tafiya ta shi yasa asirin waɗansu manya manyan mutane waɗanda Allah ya rufa mu asiri Allah ya rufa musu asiri amma sun tona ma kansu asiri saboda sun dauko matan da za su tona musu asiri kana mai kuɗi ka dauko matan da ta hi karhin ka kala kana kokari kullun sai ka kashe jika kaza sai ka kashe jika kaza har sai an kai inda zaka talaucewa da ta ga arziki ya ja da baya sai ce maka to ni ka san daɗi ya kawo ni ban zo dan in sha wahala ba to sai ka in ka kiya kuma yanzu shikenan dama akwai kungiyoyi masu kare haƙƙin mata waɗanda turawa sun ka kirkiro ana zuwa sai a ce a abinci abu ba ta sai a ce to ko shari'a musulunci ta ce a kashe aure ka sai a kashe aure kana da jallinka kana da harkokinka asirinka ya tono ga ka kawar da shi to kaga ashe da Allah ya ce mata sutura ne gare ku sai in kun bi hanyoyin da su zamantuwa sutura gare ka shine ya kasance matarka ta kange ka daga ƙetarawa waje sannan kuma matarka ta san akwai ta san babu amma in dai matarka bata san akwai ba bata san babu ba to wannan ba sutura bace gare ka Allah shi dalar da mu Allah subhanahu wata'ala ce alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum ubangiji ya san kuna wato kokarin yaudarar kawunan ku ma'ana waɗansu daga cikin mutane bayan bacci ya ɗauke su sun yi bacci sun ka tashi sai su ga ba su iya hankuri sai sun ci abinci ko sai sun sha ruwa ko sai sun yi jima'i da iyalinsu alhali kuma in an ka tashi da rana kuma sai su tsirba da azumin su sun karya dokar Allah subhanahu wata'ala a koye Allah ce to kun san Allah ya san kuna yaudarar kawunan ku domin Allah subhanahu wata'ala ba a iya yaudara sai yaudara shine kana yaudarar wanda bai san abin da kake son ka aikata ba ko ba haka bane amma Allah subhanahu wataala da ya san komai ya zaka yaudare shi ba ba sai inda zaka yaudara sai zaka in ka yaudara Allah kanka da kake kake yaudara takhtaruna anfusakum kenan to fataba alaikum Allah subhanahu wataala ya karbi tubanku ma'ana Allah subhanahu wataala ya yarda muku wato ya halatta muku cewa yanzu kuna iya ku sadu da iyalinku tsakiyar dare ko da kayi bacci ka tashi wannan kuma sauki ne ko kuma Allah ta'ala ya karbi tubanku abubuwan da kun ka aikata a ɓoye waɗanda Allah ɗai ya san su Allah wata'ala ya gafarta muku da haka fal'ana bashiruhunna fataba alaikum wa afa ankum kuma Allah ya gafarta muku fal'ana a yanzu kenan daga yau bashiruhunna ku sadu da iyalinku wabtahu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta gare ku shine na neman iyali lokacin da za a saduwa da iyali sai ayi addu'a na neman Allah subhanahu wata'ala ya bada zurriya tayyiba idan Allah ya kaddara za ku samu yaya a wannan dare ko Allah Allah ya kaddara za ku samu da wa kulu Allah ce ku ci washrabu ku sha hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad har sai zare ko kuma silale al-abyadu fari ya bayyana gare ku min al-khayt al-aswadi daga zare ko kuma silale al-aswadi wanda yake baki min al-fajri na al-fijri lokacin da wannan aya ta sabka waɗansu sai sun kasar tsammanin zare ake ruhi a samo zare guda biyu daga cikin sahabbai sai mutum ya ɗauko zare fari ya ɗauko zare baki yana nan yana kallo sai ya kai inda zai iya bambanta su yana gane wannan fari ne wannan baki ne sannan ya daina cin abinci ina fata an kunce ni wasu daga cikin sahabbai sun aikata wannan amma min al-fajr ba ta sabka ba daga baya sai an ka sabkar da min al-fajr kinan na daga al-fijri ana nuhin sai lokacin da wato duhu na dare ya fara bambanta da haske wanda lokacin da al-fijri na biyu ya fito wannan lokaci kuma yanzu idan aka ce maka je ka nemo ka dubi lokacin da alfijir yake keto an baka aiki sai kai aiki da mi sai kai aiki da na'urorin da ake aiki da su na zamani kana iya kamo wa gidajen rediyo domin a ce maka ga lokacin da wato rana take faduwa ga lokacin da rana take fitowa yanzu lokaci ya kai wanda duniya ta ci gaba duk da yake turawa su suke da ilimi wannan suna gaba ga musulmi amma ana iya isti'ana da su kamar yadda bilbaz ya faɗa ba za a dogaro ba da lissafi na taurari na turawa ɗari bisa ɗari amma za a iya isti'ana da shi ma'ana isti'ana da shi za a iya wato zai iya zama tuwa kamar taimako kamar hitila wanda za ta yada yama mutane saboda su ga humci na shari'a yanzu misali an ce muna karfe shidda da minti ashirin za a sha ruwa turawa sun auna cikin nasu lissafi sun kai a cikin shari'a waɗannan abubuwan na lissafi ne suna taimakawa domin Allah ya ce ash-shamsu wal qamaru bi husban rana da wata suna tafiya ne akan lissafi to tunda turawa suna da na'urar da suke aunawa ta ba su wannan lissafin amma kuma ba musulmi bane tunda mu ba mu da waɗannan na'urorin ba za mu dogara bisa gare su ɗari bisa ga ɗari ba amma idan muka duba muka ga lalle tabbas al'amura na ta faɗi kuma nasaru ko kuma turawa sun ce muna karfe shida da minti ashirin rana za ta faɗi kenan kaga ganin da muke yi ma rana da kuma maganar da suka faɗa ta ilimi sun sun wato sun kusanci juna to wannan ya halatta mu yi aiki da wannan magana ina fata an fahimce ni domin akwai lokacin da aka yi taro da malamai shin za a yi amfani da maganar turawa gaba ɗaya lokaci guda ko kuma za a yi amfani da ita ba waɗansu malamai suka ce ba za a yi amfani da wato turawa ba kai tsaye saboda ba musulmi bane sannan kuma mu an ce muna mu duba in rana ta faɗi ko kuma mu dubi wata kenan shari'a ta babu damar mu duba kawai mu yi aiki da dubi waɗansu malamai suka ce a'a kai tsaye muna iya itimadi da turawa duk abin da turawa suka faɗa idan na'ura ta turawa ta ce wata zai mutu ashirin da tara kenan za a ga wata ashirin da tara mu amince haka nan kai tsaye amma da aka yi wannan taro shekh bin baz lokacin rahimahullahu ta'ala yana da rai yace a'a dukkan waɗannan kowane yayi nisa domin cewa a dogara ga turawa kuskure na saboda su ba su yi imani ba sannan kuma suna iya cutar da mu cikin addinin mu haka ne mu su kuma musulmin da suka ce waɗannan hanyoyi guda biyu shari'a ta bamu yace a'a Allah subhanahu wata'ala yace da rana da wata suna tafiya akan lissafi ana iya amfani da su domin mi domin an sanya mu su don mu gane alamomi na lokuta kenan sai a yi tsakatsakiya mu yi amfani da abin da shari'a ta ce muna amma bai hana wannan gani na turawa idan ya dace da abin da muka sani a shari'a sai mu yi amfani da shi an gane wannan da kyau kenan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kenan labarin da ake basu a gidan rediyo in baka da damar da zaka hita ka ga alfijiri ya keto ko bai keto ba kana iya kai amfani da shi saboda da yawan gidajen rediyo suna amfani da wannan kuma wannan shine iya abin da zamu iya yi domin wato matsalolin da suke faruwa na farko akwai sabani a musulunci wani lokaci ne kamata a fara yin as-salati ko ba haka ba wasu suna ganin za a yi assalati ne daga farko kiran sallar farko wasu kuma sai na biyu a nan Nijar da ba sai kira na biyu ne ake assalati ko ko ba haka ba wannan shine abin da mun ka saba muka san shi shekaru aru aru amma hakikatan waɗansu malamai suna ganin cewa kiran sallah za a fara shi ne a assalati ta farko daga cikin su akwai Hanafiya sannan kuma cikin wannan zamani mallaman da basu jima da shudewa ba akwai Sheikh Nasiruddin Albani suna ganin cewa wato kiran sallah na farko da za a yin asalati to yanzu kun gani akwai wadansu suna yin asalati kiran kiran sallah na farko wadansu kuma suna yin asalati kiran sallah na biyu ya zamu kaga sai ka shiga cikin rikici in ka ce da asalati zaka aiki sannan kuma ladannin mu kowa shi da nashi lokaci sai ka iske wani wuri an yi asalati wani lokaci kuma sai an yi minti 30 wani masallaci sannan a yi asalati kaga wannan zai sa za mu shiga cikin rudu ba za mu iya sanin lokacin da ya kamata mu yi sufur ba sannan kuma akwai hadari domin ta yi sunna ne ka jinkirtar da wato yin sahur an so ka jinkirtar da yin sahur sannan kuma an so ka gaugautar da budin baki to mai yiwa in ka ji tsoro tun karfe uku na dare sai ka tashi sai kai sahur ka ka saba ma sunna kuma za ka wahala sannan kuma akwai hadari saboda ta yi ya kasance lokacin assalati ya wuce har alfijiri ya keto sannan kuma ka zo kai budin baki amma idan muka yi aiki da wannan abin wanda turawa suka faɗa misali idan an ce muna alfijiri zai keto karfe biyar da minti hudu kaga babu wata matsala kai sai ka tashi karfe hudu da rabi tsakanin dai mintin nan talatin insha Allah alfijiri bai keto ba sai kai bude sai kai kokari kai sukun wannan shine hanyar da musulmi zai dauka in kuma kace ba haka da mace to mun baka dama idan kana so zaka tabbatar da alfijiri ya keto da lokacin karfe hudu na dare yayi sai ka tashi sai ka dauki kwano abinci sai ka yi nan wajen abin da mai ake cewa root filling ne ka je can ka ga inda babu gidaje ka gani sai ya ko kuma ka yi nan yamma ina fata an fahimce ni wanda kuma mutum ba zai iya ba Allah subhanahu wata'ala ce thumma atimmu siyama ila al-layl thumma atimmu siyama sannan ku cika azuminku ila al-layl har zuwa ga dare da wannan aya waɗanda musu yi imani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suke cewa sai dare ya rufe duniya sannan ake buɗin baki ina fata an fahimce su ce da yawan musulmi suka ce duk wanda ya sha ruwa dare bai shigo ba in dai rana ta faɗi to baka da azumi ina fata an fahimce ni waɗanda da ake ce ma ƴan qur'aniyun ko waɗanda ake ce ma kuma qalaqatu ko ba haka ba duk da yake sai su a ce musu qur'aniyun amma ba su a ce musu qalaqatu an gane wannan da kyau hujjar su gundarin bakin alqur'ani thumma atimmu siyama ku cika azumi ni Allah ce ilal laili zuwa ga dare sai ce aran maka ga duk mutanen da suke shan ruwa ba su da azumi idan rana ta fadi an fahimci wannan to wannan ya sabo asali ne saboda wato abubuwa guda biyu na farko shine sun jahilci larabci na biyu saboda kuma ba su yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan muka aje hadisai da ba su yi imani da su ba sai mu koma cikin larabci da su imamu fakhruddin razi a cikin tafsirin shi ya kawo magana yake cewa wato ita ila a cikin larabci tana da ma'anoni guda biyu idan ya zamanto tana da alaka da iyaka domin tana ɗaukar ma'anoni fiye da guda biyu za ka iske harafi guda na larabci yana da ma'ana guda goma sha biyar za ka iske wani harafi yana da ma'ana goma sha uku amma in ka taho cikin nahawu sai ka ji an ce maka idan harfin jarri amma ma'ana nawa gare ta kai baka sani ba idan kana son ka san ila ko ma'ana nawa gare ta sai ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib na ibn hisham al-ansari ya kawo ma'anonin ila ila ila ila ko ma'ana goma sha nawa gare ta idan ka koma min zaka isa da ma'ana guda goma sha biyar idan ka koma ala zaka isa da ma'ana kaza kaza kaza cikin larabci wannan ilimi ne wanda ke na bukatar sai ka san shi sannan ka zo ka ce zaka yin karan tsaye cikin karanta nasi mun fahimci wannan da kyau to sai yace imamu fakhruddin razi yace ila tana da ma'ana guda biyu idan an ka ce ila abunda an ka sanya ma ila jinsi guda ne to bayan shi tana iya shiga ciki amma idan an ka ce ila ya zama to jinsin baya ciki to wannan abin ba zai shiga ciki ba bari in ba ku misali ku gane kun ga arwalla Allah subhanahu wata'ala ya ce wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ila al-marafiq ku wanke hannayenku har zuwa gwiwa hannu ko ba haka nan bane to da ya zamanto ita gwiwa hannu tana daga cikin hannu to shi yasa ake hadawa har da ita domin in ba cikin jinsin shi take ba da idan za a wanke hannu sai ya zamanto da an kai bakin iyakar gwiwa hannu ba za a sa ta cike ba cikin musulmi ko ba mu yaro wallahi bai sa gwiwa hannu ba ko akwai wanda bai zaman ga dole sai ka sa ta hannun haka ne ko ba hakan ba amma alhali an ce ila zuwa nan ne amma da yake jinsi guda ne to ta wuce ta zo nan ka ka ku ga ka wuce mun fahimci wannan amma idan ya zamanto abu jinsi biyu ne ina fata an fahimce ni to inda wancan zai kare nan ne wannan zai fara da dare da yini abubuwa ne guda biyu ba jinsi guda bane ko ba haka ba to yanzu idan aka ce za a ɗauki azumi daga lokacin da alfijiri ya keto har zuwa dare wani lokaci dare zai farawa lokacin da yini ya kare ko ba haka ba wani lokaci yini ya wato wani lokaci yini zai karewa lokacin da rana ta faɗi da rana ta faɗi dare ya shigo domin bai yiwuwa dare ya shigo rana ba ta faɗi ba mun fahimci wannan da kyau jinsi ne guda biyu kamar yanzu misali in nace maka ka je ka shiga cikin gidana to in ka in ka shiga cikin bakin kofa ka shiga cikin gidana ko ka shiga gidana ba eh idan ka je kuma hakuri ya daki ka shiga gidana ko shiga cikin gidana ba idan ka je bayan daki cikin gidana ne ko ba gidana bane kaga duk ila tana aiki amma idan nace maka ka hito daga bakin kofar gidana daga lokacin da kafarka ta farko ta ƙetaro ta sheta daga cikin kofar gidana ta hita daga cikin gidana saboda mi saboda jinsi biyu ne anan kenan bai yiwuwa in ce sai na wuce kofar gidanka sannan zama to a'a daga lokacin da kafata ta hito daga cikin kofar gidanka ta hita daga cikin gidanka kenan jinsi biyu da an ce min huna ila huna magana ta kare misali mutane biyu ne daga lokacin da ka wuce wani to sai wa sai wani kaga ka kai gare shi amma wani na in ce tayi zuwa ga wani kenan duk lokacin da kake shuɗewa gare shi mutukan baka wuce shi ba kana tare da shi mun fahimci wannan da kyau don haka wannan matsala ce da take da tsikiya sai in kana gane larabci sosai sannan kake gane bambancin su da dare da yini daga lokacin da rana ta faɗi dare ya shigo domin bai yiwa dare ya shigo rana ba shigo ba shi yasa Allah ce ilal layli ba wai ana nufin sai dare gaba ɗaya ya rufe duniya ba bai ce hatta layli ba sai ce ila ina fata an fahimce ni Allah ya gane da mu ثم أتموا الصيام إلى الليل التي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد kada ku sadu da iyalinku alhali kuna itikafi a cikin masallaci wannan malamai suka ce fil masajid da Allah ce cikin masallacin ne wannan yana nuna cewa ba a yi itikafi sai cikin masallaci domin da ba dan haka dan ba da Allah ba zai kawo fil masajid ba da haka duk mutumin da zai yi itikafi wajibi ne gare shi ya kasance zancen iyali an maida shi gehe sannan itikafi da yawan mutane suna itikadin cewa sai goma na ƙarshe ne ake yin itikafi wannan kuskure ne itikafi ko ba cikin watan ramadan ba ana yin itikafi sannan itikafin nan bai da haddi wanda an ka yanke a ce kawai sai kwana guda ko kwana biyu ko kwana uku a'a itikafi shine kayi niyyar zaka lazimci ibada to sa'atan wahida kamar abin da yake sa'a guda zaka iya dauka in an ce sa'a kuma malamai suka ce kuskure da mu fassara ta da sa'a irin tamu ta awa guda a'a wani dan lokaci domin kahin sabka alqur'ani babu montur to in kace sa'a ana nufin montur sai a tambaye ka to ya an kai sabai su danna wannan ba tunda su sabai su montur ba to ta ina ka samu cewa an ce sa'a a ce awa daya sai dai a ce wani dan lokaci kenan sai ya zamanto idan ni ne in itikafi a yanzu cikin watan ramadan zan iya tun farkon ramadan har ƙarshen ramadan me yasa mutane suke yin itikafi goma na Ramadan saboda ƙarshen goma na Ramadan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana yawaita itikafi a cikin waɗannan kwanuka sai mutane suka sa tsammanin ba a yin itikafi sai waɗannan kwanuka cikin watan Shawwal kana iya yin itikafi cikin Muharram dukkan watannin shekara kana iya itikafi sannan ana iya itikafi na lokaci kaɗan ka ɗauki kamar awa hudu ko awa biyar ka ce to waɗannan wato awowin zan bada su cikin bautar Allah subhanahu wataala to tunda ibada ce zaka yi sai ka kashe salula saboda salula ba ta barin kai ibada ko baka nan bane dan yanzu na ana buguwa sai a ce maka akwai wata harka ta samu jika goma sha biyar za a baka sai ce to Allah na astaghfirullah wan gari itikafin na yahi ko ba haka ba saboda harkoki za su ko kuma a buga ma a ce maka danka bai da lafiya kaga ko dole zaka ce to abin da ya kamata bari in tashi a itikafin nan zaka yanke ne daga duniya wato ruhinka kana so ruhi ruhinka ya daukaka yayi ittisali da mahalicin shi ma'ana za ka yi ibada wadda za ta kusantar da kai zuwa ga ubangijinka an fahimci wannan da kyau sai ya zamanto za ka yi itikafi na awa hudu ko na awa biyar malamai sun yi saɓani akan itikafi shin wani lokaci ne za a shiga waɗansu suna ganin cewa bayan sallar asuba kenan idan aka yi sallar asuba sai ka shiga itikafi da an ce an ga wata sai ka fita waɗansu malamai kuma suna ganin a'a itikafi kafin sallar magariba za a buɗin baki za ka zo sai ka shiga sannan kuma da an ce an ga wata shi kenan sai ka fita daga itikafi an fahimce ni wannan saɓani ne daga wajen malamai kuma kowa ya kokarin kawo wannan shi dalilai shi yasa ba mu samu damar yin tarjihi ba duk wanda mutum ya ɗauka ya yi mishi sai an an samu wanda nassin shehi ɗari ko ko cewa wato duka ana iya aikata su to wannan kuma ba laifi bane mun gane wannan da kyau shine itikafi ka lazimci ibada ka je cikin masallaci illa akwai ra'ayi na ɗaya daga cikin malamai kamar Sheikh Nasiruddin Albani ba a taba samun wani wanda ya kawo wannan ra'ayin ba in ba shi ba cewa ba a yin itikafi in ba cikin masallacin ne guda uku ba da masallacin Makka da masallacin Madina da kuma masallacin Qudus yake cewa cikin nassoshi shi kanshi ya bada cewa da za a iya yin itikafi a dukkan masallacin da ake yin khamsu salawat ko kuma masallacin da ake yin juma'a domin wadansu sun ce sai masallacin da ake yin juma'a amma wadansu malamai kamar sa'adi suna ganin duk masallacin da ake yin sallah biyar mutum yana iya itikafi a cikin sa to amma shi yace daga baya ya ce wani hadisi yake ganin hadisin nan ingantacce na cewa ba za a yin itikafi ba sai a wadan masallacin ne guda uku to kun ga in muka dauki fatashe na Nasiruddin Albani duk mutanen da a duniya in dai ba garin Makka ba da wadanda a Qudus da wadanda a Madina ba za su yi itikafi ba wannan na kawo shi saboda mutane wata fatawa idan ba su taba jinta ba idan suka ji ta za su yi mamaki don haka akwai wannan magana ko kuma wani malami idan karatun shi bai kai ba sai ya ce a'a wannan abin babu shi a duniya wannan kuskure na idan aka tambaye ka magana in baka yi bincike ba to kana iya cewa a bari haka yi bincike amma ka ce a'a babu wannan magana a duniya sai an zo an yi bincike sai a iske akwai ta kaga mallamtakar kake son ka kara ma girma sai ta yi kasa tilka hududullah waɗannan iyakokin Allah ne da an kai zance fala taqrabuha kada ku kusance su malamai suka ce wani lokaci sai Allah ce fala ta'taduha kada ku ketare iyaka wani lokacin kuma sai ce fala taqrabuha to meye bambancin akwai hikma me yasa Allah subhanahu wataala yake tattanzawa tsakankanin su an gane wannan wasu waɗansu daga cikin malamai suka ce dalilin da yasa Allah ce fala taqrabuha saboda hani ne aka yi domin nan an hana muku kaza an hana muku kaza an hana muku kaza to shi ko hani sai a ce kada ka kusanci abin da ma zai kai ka ga wannan abin an gane wannan domin in akwai danje za ka ga kamar turawa za a sa maka wani abu alama a ce maka danje to yan ka ce maka danje ma'ana kakka ma ka yi kusa gare shi balle ma haka faɗa a cikin shi an gane wannan wannan shi yasa duk abin da yake da hadari sai a ce kada ka kusance shi amma idan umurni ne Allah ya baka sai a ce fala ta'taduha kar ku ketare iyaka domin umurni kana tafiya ne ba a son kai guluwi kar ka ketare iyaka amma hani ana son kai nisa kai nisa kai nisa kar ka kusance abu mun gane wannan to amma kuma wasu malamai suka ce a'a nan da an ka ce fala taqrabuha kada ku kusance ta suka ce akwai abubuwan da dan adam in ya kusance su bai da iko a kansu an gane wannan lokacin da mutum ya kusanci mata sai idan bai yi anniya ba in shawa ta jashi bai iya kame kai ne ko ba haka gaba to sai an ka ce to fala taqrabu fa kamar yadda zina Allah ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina domin idan ka kusanci zina yana yiwa ba za ka iya kare kanka ba ga zina haka ne to sai an ka ce kai nisa kai nisa kai nisa an gane ni amma da anka ce fala ta ataduha kar ku ketare iyaka saboda umurnin da anka baka anka ce ka aikata wani aiki wannan abin kana iya mallaka kanka ta hanyar kare kanka daga ketare iyaka to wannan shine hikimar da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce fala ta qarbuha domin duk mutumin da yake kusantar mata cikin azumi yana zaune cikin gida yana ganin sha wasu sai ka aikata aikata banna to in ko mutum ya afka ma mata cikin watan Ramadan shikenan ƙarya ta kare azumi guda 60 sun kama shi kuma zai ramka wancan babu wani mallami wanda zai gyara maka ga magana ijma'an dole sai ka biya azumi guda 60 da ɗai da wancan wanda ka karya matarka idan ta yi ma da'a ita ma za ta biya 60 da ɗai idan ya zamanto kuma da ƙarhi ne to sai ya zamanto dukan azumin laifinka da naka duka ya haukanka haka malamai suka ce wallahu a'lam tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas kamar haka ne Allah yake bayyana ayoyin shi ga mutane la'allahum yattaqun dan saboda su kasance masu takawa dan saboda su kasance masu tsoron Allah dan saboda su samu kariya tsakanin su da wutar jahannama dan saboda su samu kariya tsakankanin su da hushin ubangiji kenan Allah yana bayyana muku ayoyi ne dan saboda ka ku fada cikin hadari domin Allah subhanahu wataala ba abin da ya dame shi in ka yi ibada in baka yi ibada ba baka cuci Allah da komai ba to amma saboda tausayin da Allah yake ma bayan shi saboda rahamar da yake so gare su shi yasa Allah yake bayyana muku ayoyin shi daki daki Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam wa tadlu biha ila al hukam ta'kulu fariqan min amwalihim الناس بالإثم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون نعم الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku bil batili ta hanya wadda yake haramtacciya nan Allah subhanahu wata'ala ce wala ta'kulu amwalakum kada ku ci dukiyoyinku an danganta dukiya zuwa gare ku saboda musulmi ya gane cewa cin wato dukiyar dan uwanka musulmi dukiyar ka ce mun fahimci wannan sannan kuma yadda kake jin daɗin ka zalunci wani ka ci dukiya kai haka wani yake son ya zalunce ka shi ba ya ci dukiyarka shi yasa Allah danganta dukiyar mu zuwa gare mu yace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakankanin ku bil batil ta hanyar ƙarya ta hanyar zalunci ta hanyar da shari'a ta haramta to nan kuma wanga wurin nan da ba wannan rijiya ce wadda waɗanda ba su hita cikin ta sai waɗanda Allah ya tsari musamman a wannan lokaci da muke rayuwa domin akwai kwace kwace haramun ne ka amshe dukiyar mutane sata kuma haramun ce sannan kuma a amince ma mutum bisa ga dukiyar jama'a ya canye ta shi ma haramun ne dukiyar jama'a sawa'an ta kasa ce ko ko sawa'an ta wata kungiya ce ta musulunci ko ko ta wata ONG ce an ka baka abiya ko ba haka ba wani sai an hada dukiya eh an hada taimako fi sabilillah jama'a a taimaka wannan masallaci a taimaka wannan masallaci a taimaka sai an hada kuɗi za a sai a sai kayan wa'azi shi kenan sai shiga da kuɗin mutane kaga ya sanya dukiya Allah subhanahu wataala ko ba haka nan bane eh wannan cin kuɗi da ya haramu ONG ONG da ake budawa mutum ya bude ONG sawa'an ONG kin nan director an kai mai larabawa ne sun ka bude ta ko turawa ko ko shine ya bude ONG tashi ta kai ne sai a ba mutum kuɗin masallaci sai canja abinci akwai wani da aka bashi ba zan faɗi ko ce kasa bane aka bashi miliyan 18 kuɗin budin baki na mutane da aka bashi miliyan 18 sai ya je dama yana da villa tsohuwa to wannan villa kin sai je ne wani kamfani wanda ka gyara villa ya ce yaya za a yi wannan vila a yi mata aiki ta koma sabuwa sun ka ce miliyon shida zai ba su su gyaggyara mai ita sai ya ba su miliyon shida da ya ba su miliyon shida cikin miliyon goma sha takwas ya hidda shida sauran nawa sauran sha biyu sai ya samu mota mai sanyi ta miliyon shida sai ya saya da ya saya sai ya ɗauki miliyon biyu sai ya je mutane buɗin baki ya ɗauki hotuna sai aika mana shi kenan kaga wannan cin dukiyar mutane ne haramun ne kace ci mun fahimci wannan wannan shi yasa da yawan mutane sun ka daina ganin kiman malamai domin waɗanda ka zuwa ONG mai yawancin shi da sunan malamai suke zuwa wani ba malami bane amma yayi kokari ya san da sifar da ake gyara mutane da sifar da ake girmama mutane da sifar da ake karrama mutane shine gemi sai shi bar gemi in ya bar gemi sai shi gyara shi sai shi dauko riga babba ya sa irin tamu ko ya dauko irin kayan Saudiya dama ya yi dan larabcin shi na sayan abinci kaifa halik wanga larabci na neman tuwo sai ya zo ya ce ma larabawa ai shi na shi mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne sai ɗauko dukiyar mutane a bashi sai shi da cike da dukiyar mutane an fahimci wannan cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya ya haɗa da irin wato gwamnatocinmu da kuma ma'aikatan gwamnati yanzu suna nan abin da ake so kenan an baka shugabancin wani banki na mutane ko an baka shugabancin wata ma'ajiya ta dukiya ta ƙasa ko ko an baka shugabancin al'umma shi yasa da yawan waɗanda suka yi shugabancin ƙasashe a duniya da an nemo kwantikin su ministrori na kaka so dibitoci na kaka so shugabannin na ƙasashe na kaka so sai ka iske kwanti gaba ɗai sai ka ji an ce mutum guda ya swace dukiyar da za a yi ma ƙasa kamfani sun kai guda goma ko guda talatin wannan shi yasa ƙasashen mu na Afirka duk sun ka lalace dukiyar da za a yi ma mutum miliyon goma aiki da ita mutum guda yake sace sai ya kai ta ƙasashen turawa ya aiki ko ba haka bane shugaban kasar Central Africa wa ake kishi boka sai ke kowa lokacin da yayi aka yi mishi juyin mulki da ya gudu ya bar kasa tai duk duniya babu shugaban kasa wanda yake da hulla ta diamond a duniya sai shi sannan kuma akwati bakwai yayi na zinariya na diamond ya daga da su ya tsaye kasar France da dukiyar da ya tsada ya koma ya zama ya bar al'umma da aka yi mai kudeta sai aka yi mai shari'a kashi da aka yi mai shari'a kashi ya tsaye France ya kwance shi yana san ya gina babban gida yana shan sanyi yana kaza yana kaza yana kaza haka ake tafiya haka ake tafiya da sannu ruwa ya kashe salka ran nan sai kuɗi sun ka ƙare sai gashi yau an zo gida ne an yanke wuta ka san shi bature bai yi imani da abu in ba kuɗi ba babu kuɗi babu mutunci fadar jan fada ne ko ba ganin bane yanzu sai koma kale kale da bakin ciki ya sha mai kai bakin ciki ya dame shi sai ya ɗauki jirgi ya mai da kai ne can ƙasa ta inda an kame shari'a kashe ya ce gashi ya kawo kai ne a kashe shi bayan ya ce amana al'umma ta sai sojoji suka yi saro suka ce kayan nan ba a kashe shi domin idan aka kashe shi an taimaka mai to mutumin da kuɗi suka kare maza a kashe shi ai tun da na kawai shi azaba duniya sai suka ki kashe shi wannan mutumin bara ya koma yana yi saman hanya a ƙarshe sai da shugaban ƙasar Cameroon na yanzu Paul Biya abokin shi ne da sauran shugabannin kasashe suka taimaka aka gina mishi gida aka taimaka an kai villa cikin ƙasa sai sannan ya koma malami na Kirista pastor abin da cewa pastor ya koma shi da wa'azi yana ba mutane su guji duniya su ribi irin halin da ya kasance dan haka don ka saci dukiyar al'umma ba wata riba ce kace ba ta yi ka saci dukiyar ba za ka ma amfani da ita ba sai ka saci miliyarori kana jiran kasa in ta lalace ko in ka sauka da mulki ka sai sai a kashe ka shikenan da an kashe kuma ƙarya ta kare hakan ga kuma me yake da suna waɗanda za a ba dukiyoyin mutane na zakka su taushe akwai waɗanda ta hanyar kuɗin zakka sun kai arziki sai kaga mutum ya kai kasashen larabawa ya zo ya ce ma larabawa akwai talakawa kasashen mu ana ɗauka hotunan mutane sai a bashi a ce ka zo ka raba ma mutane a bashi miliyan goma miliyan ashirin miliyan talatin sai ya haɗa kuɗi sun kai miliyar guda sai kaji an fara kuɗin shi cikin manya-manya masu kuɗi na ƙasa su ma waɗannan suna cin dukiyar mutane ne ta hanya muharrama shar'iyya sannan hakan ga waɗanda suke aiki bankoki ba su bin tsari na musulunci Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya haramta da riba don hakan ga aiki na tsari na wanda turawa suka kawo na bankuna haramun ne domin sai da kuɗi da kuɗi amma turawa sun kawo mun shubha mi suke cewa sai su ce to yanzu idan baka yi aiki da banki ba to yaya za a yi ka samu kuɗi ya za a yi ka samu rance yaya za a yi bankin kashi kashi wannan ƙarya ce wallahi tallahi ƙarya turawa suke yi domin asalin musulunci kahin banki ya zo an ce mu taimaka ma 'yan omu ba su ramce ko ba haka bane to yanzu ga baka ramce duk in ka kewaye mai kana neman ramcen jikka biyar sai ka rasa saboda komai sai a ce mata yi banki abu na biyu akwai bankuna da musulunci a duniya ko babu lokacin da an kai crisis economic a ƙasar america bankuna na ƙasar america suka ruguje manya-manya amma bankuna na waɗanda ke aiki mu'amala ta musulunci ba su ruguje ba akwai su ko babu to me yasa su ko ba su ruguje ba wannan shi yasa shugaban ƙasar america obama ya ce a yi musu bincike yaya ne an kai bankunan musulunci ba su ruguje ba bankunan su suka ruguje mun fahimci wannan da kyau da kuma yin cata shi ma aklu amwalin nas bil batil cata wadda ake yi kowace iri ta da kale kale da wadda ba kale kale ba da wadda ake yi wadda mutane suke taruwa yan dako kai dan dako kayi ni kana ɗaukar buhuhuwa wato ka gaji alhaji shi na cikin AC AC na bugu ne ga yini zai iya yin ciniki na miliyan 20 miliyan 30 na miliyan 100 kai kuma gata baka da kuɗi ga iri za ka ɗauki buhu ɗari buhu ɗari biyu a baka jikka biyu ko jikka biyar amma maimakon ka bi hanya ta halas sai ka iska yan dako sun aza caca an zo an aza yan tabar ma ana jefawa kaza kaza jikka biyu jikka uku sai kaga mutum kuɗin nan da ya yi dako gaba ɗaya sun tafi kaga ƙarfin shi ya tafi kuma dukiya ta tafi ko ba haka nan bane eh akalu amwalin nas bil batil kenan cin dukiyar mutane da waɗanda ke jiran a mutu a bar musu dukiyar marayi ka san shi wani dama abin da yake jira kullun a mutu a bar mai dukiyar marayi shi tafi sai deja ya duba ya gani sai duba ya ce to wani wanda a aure da tsiya sai ce to wancan yayi kusan mutuwa dama idan kana aure idan mai wani ya baka tsiya sai aure saboda kana da kuɗi to da ya ji an ce pension ta buke ka kai fara ni sai shi ba Allah godiya ya san kai kusan zuwa lahira da ka kai lahira shikenan jikokin shi za a kama dukiya su za su riki da ka zabu da ƴan uwa ne sun zo suka ce a ba su dukiya sai a kai su justice a ce no no no no waɗannan iyan iya uwa ta ce ni ne a abina don haka ni san zahi abina a bani dukiya ta sai a bata kaninta sai sai mota mai sanyi wanta ya sai mota mai sanyi babanta ya sai mota mai sanyi dukiyar yara gidan da ubansu ya bar musu shikenan sai kaga kannan uwa da yannan uwa sun zo sun kakkama gidaje sun ɗauki gida ya zanna su yaro ko da shiga girma ma gidan uba ne bai da ma inda zai shiga wannan shi ma aklu amwalin nasi bil batil cin dukiyar mutane ta hanyar da shari'a bata ta ba a takaice dai alqur'ani da yace bil batil duk hanyar da shari'a ta haramta to ka dangana ka barta zancen arziki da haram ba a yin arziki da haram mutanen da suke tahiya magoranci irin kasashen Saudiya da yan kowan nayi wanda suke shiga cikin duniya su zo su yo yaudara mutum ya to da miliyar biyu miliyar uku kuma ka karshe ka iske rayuwa ta yi karshe za ta yi haka nan ni na samu wani mutum da yake gaya mini akwai wani mutum da ya sai kasashen kasar Saudiya ko wajen Dubai ya bugo balarabe miliyar biyu ya zaka ya kwada tsakankanin Nijar da Najeriya ya sai gidaje ya sai motoci ya aure mata guda hudu ba a yi shekara biyu na kwarai ba sai ga mutumin nan yau ko keke bai da ran da sai muka haɗu da shi masallacin Juma'a dan tafi gare shi kawai sai takalmi irin waɗanda takalmi da busu ce na dala 120 ba ina dukiya dukiya ta tafi shi yasa kake ganin nan kasan mu Niger bala'i ya zo muna kale kale kaga mutun ya tsuwa ya tsuwa ya ruguje amma wai ya kafir kurattar ya dauko kale kale shi na kallo in ka bashi dala 60 ya ci abinci bai bai ci abinci wai kale kale zai dauka wai da kale kale zai yan arziki hakan gana ake ta kwashe dukiyar mutane ana halaka su masu na nan in ka kai duk in ka diba cikin ruhohin da kana iske mutum da kale kale mutum ko gani bai yi da kyau amma kullum sai ya dauki kare kare in ka bashi dala 60 yana jin wallahi bai sai abinci sai ya tire kare kare shi dai jira shi ka hici 20 miliyon jira shi ka hici 20 miliyon shi na nan shi na jira hici 20 miliyon sai mutuwa ta zo ta tsaye da shi Allah ya tsare da haka dai a takaice ya kuɗin uwa musulmi wannan aya ta haramta duk mutumin da zai cin dukiya ta hanyar da bata tabbata ba ko da ta hanyar assurance wanda muke aiki da ita a nan kasar mu ta Niger ba hanya bace ta halal domin assurance shine wato turawa sun kirkiro ta ne saboda su kore imani zuwa ga mutane kun san asalin musulmi idan kaddara ta same shi zai yi tawakkali ga Allah mun fahimci wannan da kyau to sai turawa suka kirkiro ya za a yi a kwashi kuɗi ga hannun mutane sai aka ce a kirkiro assurance amma da mutane suna ganin assurance alheri ta ai wani zai mutu a biya diya shi mota in ta accident za a biya mutane direba kuma ai ba zai iya biyan diyan mutane ba ko ba haka suke cewa ba wannan hankalin ku ne to amma idan aka duba idan ka ɗauki assurance shekara ashirin ba kai accident ba to su ko waɗannan kuɗi da suka ci da wani dalili suka ci waɗannan kuɗi shi yasa ƙasashe kamar ƙasar Saudiya aka taro ya za a yi a ƙirƙiro assurance ta musulunci domin mi domin turawa sun riga sun samu mutane tsoro an cire muna imani da tawakkali ga Allah yanzu a turai zaka iske mutumin da akwai assurance ta gida saboda in gida ne ya kawo da wuta akwai assurance haka ne sannan akwai assurance ta mota sannan akwai assurance ta jiki akwai assurance ta kaza akwai assurance ta kaza sai ka dauki assurance guda goma ko guda talatin ko ba haka nan bane mu nan Nijar in ka zo assurance wanda kake dauka ta accident ce kake dauka ko ba haka nan bane amma akwai assurance ta yan sandi akwai assurance ta accident akwai assurance sai ka iske mutum komi sai ya dauka mai assurance a turai don mi don saboda babu imani kana nan kana ta jira kaddara ta zo ba kuma kaddara ba ta zo maka ba an fahimci wannan wannan shi yasa masu waɗannan kamfuna na assurance a duniya su kowa kuɗi saboda mi saboda suna taka kuɗi ga hannun mutane ga banza mutane su kuma biya suke yi to shi yasa masu yin assurance su ji tsoron Allah su je su kalli nizami na musulunci yadda musulunci ce ayi assurance ayi ta amma dai hakan ga ayi ta tahiya ana kwasa kuɗin mutane ana cewa mallaman nan musan duniya ba mallaman nan kaza ba haka nan bane ranar tashi alkiyama kai zaka ba Allah amsa Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ce wa tudlu biha ila al-hukam ko kuma ku karkato da wannan dukiya ko ku kaita zuwa ga masu hukunci litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism don ku ci wani sashi daga cikin dukiyar mutane ta hanyar zalunci an fahimce ni ko ko bil ismi wato don saboda dokar zunubi domin waɗansu mutane yanzu sun yi waye ana cin dukiyar mutane ta hanya a game kai da masu hukunci yanzu mutumin da ya san abuka abuka shi kenan da gidanka yanzu mutum zai kai ka kotu ya ce maka gidan nan ba naka na ba a zo a ce babu titir fonsai babu kaza babu kaza saboda ya san wanga abuka ya san wanga juj ya san minister de la justice sai an kwace dukiyar mutane da karfi an bashi ko kuma sai an raba fariqan min amwalin nasi ko ko sai an raba sai ka ce yanzu mutum kana da gidanka kare goma ko kare ashirin amma saboda ya san ya san hanyoyin da ake bi na zamani an san abuka sai a juya cikin goma nan sai ya samu kudu ko biyar kaga wannan ka ci dukiyar mutane ta hanyar zalunci ko kuma ka ci dukiyar mutane gaba ɗaya nan Allah ya ce fariqan min amwalin nasi sashi daga cikin dukiyar mutane balle ma ka ci dukiyar mutane gaba ɗaya zaluncin ya girma don haka ga duk mutumin da yake game kai da abuka abuka duk mutumin da yake game kai da juju juju saboda a ci dukiyar mutane don sun san shari'a yanzu duk inda zaka in ka zo kana magana da Hausa cikin kotun mu ba a ganewa dole sai ka ɗauki abuka to wani kuma talaka na bai san bai bai da kuɗin da zai ɗauka abuka shi ko wanga ya waye ya san abin da shike yi abokan ba ta yi aboki ne na sai ce mai to wancan ba kauye na ka san bai san abin da shike yi ba gonakin na amshi sai ka iske mutane da gonakin su an amshi bayan an amshi shi abuka ya ɗauki nashi rabu shi ko ya ɗauki nashi rabu shi kina khalas magana ta rike ta kai to wannan zalunci da ake yi waɗannan su ma suna game kai da wannan kuma sannan shari'a ba dan mutum ya iya baki bane yake da gaskiya ba wannan ke nuna ba yanzu mu nan ma ba a yadda ka je kai magana da hausa cikin kotu dan ko kai magana abin ba yi shi kai ba kana yi na rubuta a faransai kana yi na rubuta a faransai sannan aboka dole shine zai kare ka parce kai in ka je in kai magana sai a ce karshen ta ana kama ka sannan mutane suna ganin sun iya magana sun waye to amma ba duk mutumin da ya iya magana bane adda gaskiya wani lokaci wanda yake munafiki ko azzalumi ya hi dadin baki shi yasa sha'ir yace fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri فإن شئت قلت هذا مجاز النمل تمدحه وإن شئت قلت ذاقي الزنابير مدحا وذما وما جاوزت حدهما سحر الكلام يري الظلماء كالنور يتي في زخرف القول أتكن قوات مجانا تزيين لباطله أنا قوات كريا idan mutum ya tashi makaryaci da suka ga ya kawata ma magana shi yasa kuke ganin mawaka kowa ya jin daɗin sauraron su amma su sabka maka ƙarya an fahimce ni mutanen da suka iya sabka ƙarya masu kuɗi da masu mulki sun hiso su saboda sun yi kawata musu majalisa ko da ƙarya ta an ka shirya musu suna jin daɗin faɗa musu wannan magana wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri ita ko gaskiya yana yiwa rashin iya magana ya gitto mata sai a ji mutumin nan kamar ba shi da gaskiya ba yace to fa in shi ita qulta hadha mujadun namli tamdahu idan ka iya magana to ko abu ko yana da ɗaci sai ka ce wannan ai zuma ne wa in shi ita kulta za ka yi zanabiri ya ce kuma abu komi kyawun shi in ka gada ma sai ka ce wannan ai wato aman gazun zumi yace madhan wa zamman wa ma da wasa haddahuma yace yabo da wato kushewa abubuwa ne wanda adam ba zai wuce su ba ko ka yaba abu ko ka kushe shi ko ka yi shiru yace sihrul kalami yuri zalma akan nuri mutumin da ya iya magana yake da sihiri na iya zance to yana nuna maka duhu kamar haske shi yasa kuke ganin dukkan mutanen da suke da aqida wanda ba ta da kyau to sun iya magana za su zo su kawata maka magana su gyara maka ita ko ba hakan gaba dan saboda su cimma guri su na kariya shi yasa kuma gaye ya fi kowa iya samun yan mata domin shine iya magana kai mai kuɗi da mai mulki da wani kaza da ka tawo mace ba ta jin daɗin maganar ka shi ko da ya zo ƙarya guda na zai faɗa mata da yarin ta sai ce mata duk garin ga babu wa yarinya da ta kai gare ki iya hita shikenan ko da ta san ƙarya ne sai ta ji daɗi shi yasa kuɗin da kake shi mata aikin banza saboda shi ya iya magana shi yasa kake ganin kana da miliyon ɗari ko miliyon ɗari biyu ko miliyar guda gaye wanda sai an bashi dala ɗari na abinci shi ne zuwa shi kasa don don saboda kai baka da baki baka iya ƙarya ba ko ba haka nan bane shi ko ya iya ƙarya don haka ko dole shi ga gare ka Allah ya tsare yas'alunaka anil ahilla
yas'alunaka anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
نعم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة wato ma'ana sahabbai ko mutane sun zo suna tambayar ka anil ahilla game da al'amarin watanni dan al'ahilla jam'i ne na alhila wata lokacin da ya fito sai yana dan jinjiri yana sabo sai ka ganshi dan karami yana girma yana girma sai ya kai kwana 15 kuma sai ya koma yana komawa karami karami karami sai sahabbai suka to suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anil ahilla bisa sha'anin shi me ne shi to al'ada ta alqur'ani kullum mutum idan ya tambaye ka abin da bai da amfani to sai ka karkatar da shi zuwa ga abin da yake da amfani zuwa gare shi ko kuma idan mutum ya tambaye ka abin da hankalin shi ba zai iya kai gare shi ba an fahimci wannan to sai ka karkatar da shi zuwa ga abin da hankalin shi zai iya kai gare shi da sun ka tambaya me yasa sake zaman towa babba wani lokaci da zaman to karama sai Allah ce ka gaya musu qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj shi wannan watan da kuke gani an sanya shi ya zamanto alama ta sanya lokaci ga mutane wal hajji da kuma wato aikin hajji saboda wata muke ganewa domin nan misali kun ga in an yi rana ɗai da ta zo ta wuce wata ya zo za mu ce kwana ɗai kwana biyu dukkan abin da muke gudanarwa a rayuwarmu ta duniya akan lokaci yake tafiya ko ba haka nan bane eh hajji mun san lokacin shi in yayi daga wata kaza zuwa wata kaza wata goma sha biyu idan suka kewayo ko ba haka ba eh shugaban kasa idan zai hau za a ce ya hau rana kaza wata kaza shekara kaza da wannan lokaci za a sanin lokacin shi yayi ko ba haka nan bane wani mutum idan misali zai yi karatu za a ce shekara hudu ake yi idan babu dare babu rana ya za a yi a gani kaga dole sai da wata ake ganewa idda ta mata ya za'i a san wannan ta kare idda kuma ta kare ba matan da aka ce suna yin idda ta wata hudu da kwana goma da dare ne kawai a akwai zalla babu wato safiya za mu iya ganewa da safiya ce kawai akwai zalla babu dare za mu iya ganewa to sai Allah subhanahu wataala ce waja'alna al-laila wan nahara ayatayn فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب Allah subhanahu wataala ya sanya mu da dare da yini rana da wata waɗanda suke tafiya suna dawowa wato ma'ana yau wannan dare yazo yini yazo sannan kuma dare yazo yini yazo da wannan ne muke iya gane al'amura waɗanda muke sanya ma lokaci wannan da shi ake gane wani ya kai dan settan ya kamata a sashi lafwan wani ya kai kaza wani ya kai kaza lokacin abu kaza yayi in ba dan wannan ba da ba za mu iya ganewa ba kaga wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin da Allah subhanahu wataala ya halitta muna wato wato dare da rana ya halitta muna wato yini da kuma marice Allah subhanahu wa ta'ala ce to walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha baya daga cikin da'a ku zo mu gidaje ta baya domin larabawa sun kasance da idan suka sai aikin haji idan aka dawo to ba a shigowa gida ta gaba sai a shigo ta baya ina ba ta amfince ni ma'ana idan kofar gidanka da nan to yanzu in ka dawo daga aikin haji sai mutum ya shigo ta baya ya ketaro sai ka ce barawo ina fata amince ni sai Allah ce walakin nal birra man ittaqa sai dai wanda ya aikin da'a ko ko aikin da'a shine wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala kenan wanda bai saba ba Allah ba ga abinda Allah ya ce in Allah ya ce kai kaza kai in Allah ya ce kai bar kaza ka bari amma ka zo mu gidanka ta baya ina aya ina hadisi an fahimce ni duk aikin da'a wanda za a yi yana buƙatar dalili ba haka gaba ne kawai mutane za su yin zamani su kawo ra'ayinsu wannan shine ke kawo matsala kullum tsakanin jahilai da malamai idan ka tashi zaka yin aikin ibada to kana bukatar abubuwa guda biyu na farko shine kasancewa shin shari'a ta yi umurni da ai wannan aiki ko bata ce ba na biyu idan shari'a ta yi umurni yaya ne kuma Allah subhanahu wataala ce ayi ba wai haka kawai zaka dauka cikin kanka ba an gane wannan da kyau shi yasa kuke ganin yanzu mutane in za su tahiya maka suna daukan mi suna daukan ankadara an kadirar ko kana da kuɗi in ka je maka ba zuwa da zakai kai da ka ga dama ba dole sai ka da an kadirar da kuɗin ka kana alhaji miliyar da yaro da ce ma ga wanda za a yi ga wanda za a yi kuma dole ka aikata saboda bi saboda harka ce ta ilimi hakan ga in kana da kuɗin zakka ba wai zai zama da zakai ba kace a ni na nake nemo dukiya ta dan wannan kuskure ne a Allah ya baka dukiya wannan neman naka bai isa ya baka ba don wasu sun nemi dukiyar ba su same ta ba ko ba ka ba dan haka kuma sai ka kira waɗanda Allah ya ba sani su gaya maka ga yadda ake fitar da zakka ga yadda ake fitar da zakka ga yadda ake fitar da zakka don hakan ga aikin da'a abu bai zamantowa aikin da'a sai ya samu shari'a ta ba da dama cewa aiki ne na shari'a sai ya samu rijistar na wajen Allah an ce wannan aikin Allah ya ce ayi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce ayi sannan kuma da an ce ayi sai an bi ka yaya za a aikata wannan aiki domin kar kai hasara idan ya zamanto ka aikata yadda ranka yake so babu shi sallah idan mutum yayi sallah a zuhur raka'a biyar akwai ta ko babu babu saboda bai yadda shari'a ta ce ai ba to don haka girman kai ya rage shedan ya samu mutane da yawa girman kai don saboda mi saboda waɗanda adda karatu ba iyansu bane waɗanda adda karatu kannansu ne ko warin jikokinsu ne shi ko bai ɗauka karatu ga jika ne bai yarda warin ɗan shi ya ce mai ga wanda Allah ya ce kaga shedan ya halaka shi ina ba ta hukunce ni domin ya zaka gane cewa kana cikin hadari dukkan aiki na duniya shedan zai yarda ka koma baya a yi maka kowane ne amma banda aikin addini yanzu idan ka siyo tc daga habu bene za ka kai a yi maka ɗumki wanda za ka kai ma ɗumki kana kallon kowane ɗanka ne kowane jikanka ne kai dai kai mai ɗaya za ka yi idan ma ka ce mai kaza kaza shi na aiki na kace ba Allah tsoho wannan ba aikin ka bane sai ka ce wallahi haka nan na labari ko ba haka ba idan direba zai ja ka zai tuka baka zai tuka cikin mota kana cewa sai ka diba wani ka ne ko ba wani ka bane dan ka yana yiwa ya iya mota kai baka iya mota ba ko ba ka bane amma shi dan bai san ba girman kai ba ina shi dan zai samu mutum girman kai sai lokacin da anka ce ma aikin addini to da an ce ma ga yadda ake yi sai ka ja ce ni yaro bai isa gwada mai abin da zai yi ba warin dana to nan abin da baka ganowa shi wannan yaron da kake gani ayar da ya faɗa ma ko hadisi ba shine ya zo da su ba ba kirkira su bane sannan kuma falala ta Allah ce yana rarraba ta ga wanda yake so dan hakan ga Allah bai ce dole sai mutum ya kai shekara masu shekara 70 70 su kadin da ba ilimi wannan ba hujja bace a'a ko annabta Allah bai ce sai masu shekara kaza ba a'a zabi ne na ubangiji yadda Allah yake iya daukar yaro mai shekara 10 ko 15 ko 20 ya ba shi kuɗi miliyoyi ko miliyarori yadda Allah yake iya ba yaro mulki ya zamanto ga manya suna mulki wato yaro yana mulkin manya kuma haka Allah yake ba da ilimi ga wanda yake so shi yasa lokacin da Allah aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka kafiran Makka sun yi ta zance dan me za a aiko dan yaro a ce shi na zai zakwa ya karantar da mutane addini sannan kuma Allah shi rasa wanda zai aikowa sai wanda gidansu babu arziki shikenan za a zakwa ai sarkin garin gane kamata a ce shine ko ko dan wani sarki ko kaza ko kaza sai Allah ya ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un وقالوا كافر سنة cewa لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم me yasa Allah bai sarkar da Qur'ani ba ga wani mutum daga cikin waɗannan alƙaryu guda biyu Makka da Ta'if dan wannan lokaci sune manya manyan alƙaryu wanda yake azim mai girma mai daraja sai Allah ce a ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke rabo rahmat ubangijinka kenan sune kenan yanzu ma'ana in Allah ya ba wani kuɗi sai kaga bai dace ba yaro ne ko ko ba dan gari bane ko ko in Allah ba wani mulki sai kaga ba dan gari bane ko ko in Allah ba wani ilimi sai kace ba dan gari nan bane wannan duk ba hujja bace dan haka ga dole ne yan uwa musulmi sai mun yi kasa kasa wallahi ko kaki ko kaso ilimin nan Allah yana bada shi ga wanda ya ga dama sannan in shi wanda ya gaya maka ayat qur'ani yaro ne ko ko wanda ya gaya maka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaro ne to shi qur'ani warinka ne ita ayar qur'ani da an ka faɗa a yanzu ko an ka karanta da kai da ita wani na tsohi ma wani sai ka baka amsa walakin al birra min ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun saboda ku samu rabauta ranar tashin alkiyama abinda mun faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh